حرف الضاد ضعيف ذليل فاقد الحول جاوزا حدودا لجبار السماء وبارزا نهى الناس عن مدح النبي وذكره إليك تضرعنا لتخزى المبارزة ببغي وعدوان نهى كل مسلم تجمعهم إلا للهو فبارزا تولى جناجي وحم كل أحبتي وأهلك إذا جابوا إلينا المفاوزة على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم تنيل الجوائز عليه صلاة الله ثم سلامه تقوي لنا ضد البغاة المراكز عليه مال آل الكرام وصحبه أمولاي حقا بارزا وتناجزا wannan harafi na badi na shehu balarabe gusau ne shehu balarabe gusau shehu ibrahim yammashi wanga harafin ba na kowa bane namu ne lokacin da aka rusa masallatan 'yan ɗariƙa a ƙasar Sokoto, idan an ce ƙasar Sokoto a lokacin ta haɗa da Sokoto da Kebbi da Zamfara da Naija har da Ilori. Duk ƙasar Sokoto ce, to a lokacin abubakar na uku ne, sai ana bi ana ruguza duk inda masallacin ɗariƙa yake. Kuma aka hana su su jam'in wazifa, kuma aka hana su taron zikiri, kuma aka yi barazana za a halakar da su. Shoba Larabe ya je kaula sai ga bashi Ibrahim ga halin da muke ciki sarakunan mu sun matsa muna suna nan suna rusa masallatai suna kwasan mukaddamai ana zuba su gidan burodi yan an kwashe rushin garwashi a zuba mukaddamai su ta tsalle tsalle har su mutu to shine shi Ibrahim da yaji wannan sai ce bashi Balarabe bari haka nan bari haka nan duk naji bayanin cutar da aka yi muku bari in ga mu Allah kawai sai shi Ibrahim ya shiga daki sai ya fito da harfin dadi yana haifiya sai mika mai shehu balarabe ya ce to gata nan abin da shehu ibrahim ke cewa da ya ji wannan mugun labari na abin da ke faruwa ƙasar sokoto ya ce da'ifun ga wani mai rauni can yana kurin wai shi sarki ne sultan ne amma mu gare mu zalilun walakantacce ne faqidul hauli bai da dubara dan duk mai faɗa da wanda ya karhin shi bai da dubara to wannan marar dubara kaskantacce mai rauni jawaza yau ya tsallake hududan lijabbari sama'i dokokin da ubangijin sama ya tsara ya ce ka a tsallaka wa barasa ga yanan yana fito na fito da waliyan Allah ya rusa masallatai ya hana ai jami'in wazifa ya hana ai zikirin Allah ko mutum ko an gani wace su za a yi to wannan za'ifu wannan zalilu wannan faqidul hauli mai sifa uku a Najeriya yake kuma basaraki ne jawaza to ga yanan muna ganin shi ya tsallake hududan doka lidabbari sama'i ta babban mai karyawa ba gaba ɗin sama shine Allah akwai dokar da Allah ya ce nan wurin ka a tsallaka nan sai zai tsallaka ce an tsallaka an tsallaka to Allah ya ce ka aki waliye man adali waliyan faqad azantuhu bil har wanda yaki walina na sanar da shi za mai fada to shi sai ce to an taba waliyan naka an taba an taba an taba wa baraza ya yi mubaraza da waliyai 'yan ɗariƙar tijjaniya na hannasa yanzu ya hana mutane an madahin nabi a bayyaban annabi ai jauharatul kamal yaban manzon Allah ne to ya ce abar wazifa wanda ya ce abar wazifa ya ce a bayyaban annabi wa zikrihi ya ce abar ambaton sunan annabi Allah musalli ala na muhammadin fatih lima gurika ya ce a bari ilaika tadarru'ana Allah muna kaskantar da kai muna kaskantar da kanmu gare ka litakhazal mubariza wannan mai fito na fito da mu litakhaza Allah ka kunyata shi naha kullu muslimin ya hana duk wani musulmi bi bagayin saboda ƙarhin mulki na zalunci wa udwarin da shishigi to ya hana duk musulmi tajammu'ahum su haɗu illa lilahwin wai sai dai in taro na kiɗi ne ko na rawa za a samu ƙaddami ya tashi ya rawa da ɗiyatai saboda wulaƙanci amma in wasa ce za a kira wanda ake gani da mutunci a gari dattijo da rawani a kira ɗiyatai budurwa a yi masu kiɗi kuma shi sarki na zaune ya ci a kuma in bai taka rawa ba a halaka shi ya hana su komi sai taro na wasa da ta'addanci shi yasa shi wace bai baka zalunci wa udwani da shishigi a ce diyakka kai rawa da ita to da haka Allah tunda har abun ya kai haka fa barisan kai yake shi kai fada da shi tawalla janabi Allah ka ji ka jibinci yima sashi na fada wahami kullu ahibati duk masoya na mutanen kasar Sokoto da ake rushe masallatai to ka tsare su ya Allah wa ahlik Allah ka halakar da idan wasu makiya jabul mafawida da suke yanka dokar daji ilaina suna son su zo su cuce mu yan doka da ake turowa daga Sokoto su zo su kama mukaddamai to Allah ga sunan sun biyo daji Allah halakar da su salatun wa taslimun salati da sallama tunilul jawaiza wadda za ta bani kyauta ta tabbata ala Ahmad al-Mukhtar ga manzon Allah mai suna Mukhtaru min inda rabbihi daga Allah salatu lahi tuma salamu alaihi tabbata ga annabi tuqawilana al-marakiza Allah ka karfafi hede kwatan mu ta zawiya diddal bugati akan turmu da hancin makiyanmu ma'ana azzaluman da ba su ai jami'in wazifa to tuqawi ka karfafi al-marakiza babba hede kwatan mu diddal bugati a zaman kishiya ga azzalumai salati da sallama alaihi tabbata ga annabi mal alil kiram ta da alaye masu girma musabi da sahabbai a maula ya ubangiji na ina magana da kai barizan kai fada da wannan basaraki haƙƙan da gaskiya wata na ajiza kuma kai sauri ka kashe shi yanzu Allah ahli kanu har furkashi qad yastawjaba shinnar wal ara wal maqata فترام فصل الوصل أو حاول البتة فإن من أهوى وحق صفاته برقم حسود أو مناول لنا بتة قد أببته حتى أراني كنته وربي لم يخلق مكانا ولا وقتا فجاورت طه أحمد البدر ناصري وجاوره شعري وجاورني بيتا بدا لي محياه وحباني وصاله ومن نال سر المصطفى أكثر الصمتا وإني موصول وأحمد عالم إلي قبيل الكون والكون ما شتى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وساب أمر الوقت والبيت wannan ita kuma harful kafi ba ta zawiya ba ce waccan dai ita ta ƙasar sokoto a madadin sho balarabe aka yi ta wannan kuma harful kafi sardauna shine wanda ya tuɓe sarkin kano sunusi baban sunusi lami da sunusi daga sarauta kuma dalilin cire sarki sunusi saboda ƙarfin mulkin da aggare da karama shi ibrahim to shine sai aka ce ya za a yi laihin da za a sauke shi sai aka ce sardauna ya kira taro duk sarakuna duk sarakunan ƙasar arewa tunda shine gwamnan arewa to duk ya kira sarakuna sai aka ce amma daga nesa kowa ya aje mota ta ya tako da ƙafa ya gane girman bature to sai aka ce in kowa ya yadda shi sarkin Kano bai yadda shi in an ka ce ya sauka ya taka da kafa ya je can bai zuwa saboda ƙarfin mamlakar sarautar Kano to shine duk sarakuna duk wanda yazo sai aje mota duk wanda yazo sai aje mota sarkin Kano na zuwa sai aka ce ya faka ya sauka ya taka da kafa ya ta ya bai nisa ya je ta inda za a yi taro sai ce a'a kai direba ja mota mu wuce yadda kaga ya taka doka yadda ta sai da yake daidai inda aka taron aka faka aka bude fito sai sadona ce kai ya an ce kowa ya fakin ya tako da kafa ya zo da kai ka tako ka shigo mota ita na san abin da kake so walakanta ne kake son yi ni ba zan samu ba zan walakanta ba in ma sarauta kake son an sha ka an sha abuka sai cire shi kuɓe shi daga sarautar kan bayan an cire shi an kamar da shi wudin da aka mai da shi wudin sai aka ce kuma shi ibrahim kaulaha ka a ƙara bayyana shigo najeriya tunda shi ya ɗaure ma sarki sunusi gindi shi kuma sarki sunusi ka a bari ya ce kaulaha aka yi shekara kusan shida shehu bai shigo a najeriya sai dai ya tsaya ghana in ya tsaya ghana duk mutanenmu na najeriya da almajirai da hasu shoba na sai dai a je Ghana a yi majalisi a haɗu da shi an gama a dawo an samu shehu doka to ana nan sai matsuwa ta kama shugaban Najeriya na lokacin Oransi da matsuwa ta kama shi mai tsanani sai Sani Awole ce in kana son sihirin da an kai ma ya rabu da kai ka bani jirgi in ɗauko babana in na ɗauko babana shi in na ɗauko babana shi yana iya maganin wannan matsala cewa ababen kai shi Ibrahim sai sarki shugaban kasa Uransi ya ba da jirgin sama na fada gwamnati Lagos aka je kaula sana wale ce shugaban kasa na kira ga jirgin shi na ya bai a dauke ka shi Ibrahim radiyallahu anhu ya shigo jirgin shugaban kasa ya zo lagos da ya zo lagos da ya zo lagos sai ya haɗu da uransi ya ce duk ya ga mutum guda biyu ya gani duk abin da ya diba sai ya ga yara biyu to shugaban ƙasa bai iya gane abin da a daidai sihiri ya yi sihiri bai iya bacci da daddare sai shehu ya ce ina za ka iya samun mahaddacin alƙur'ani wanda ya iya ƙur'ani in bashi abin da zai karanta ma sai uransu ya ce a to shi ne ba ma musulmi ba ne shi kirista ne amma ya saba da wani mutum a kano shi wannan mutumin da ya saba da shi shi ya saba da musulmai da masu karatun ƙur'ani to na mance wanda an ka nema a kano babban mutum ne da aka nemai shi aminin uransu sai ce kai a samu mana alaran ma da cin qur'ani sai aka ce ga malam isa rabi'u malam isa rabi'u yana zero lokacin aka daukai da jirgin shugaban kasa har Lagos yana zuwa sai aka ce mai shugaban wannan gangaren ne gardi ne kuma gangaren na qur'ani duk aikin da aka sa shi yana yawa shehu ya ce ga irin saukar da za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ka je ka samu mahaddata aikai Allah zai ɗauke ma uransi wannan matsala sai uransi ya ɗebi kuɗi ba mata ba mazan kuɗi ya ba ishaƙa rabi shi ne asalin wadata ishaƙa rabi asalin wadata ishaƙa rabi shi ibrahim shi ya haɗa shi da uransu aka ɗibga mai kuɗi na gwamnatin tarayya na wancan lokaci yanzu shi kuma aka yi ta yi shi ibrahim ce kuma wannan matsalar da kake ciki na ɗauke ta gaba ɗaya ko ba fara karatun ƙur'ani ba nan take Allah ya ɗauke mai wannan matsalar ya samu lahiya sai ce mashi ibrahim ni kake so me kake so na duniya na kuɗi in baka duk abin da aka so duniya ka faɗi in baka sai ya ce abu biyu nake so in kai ne shugaban ƙasa tinubu ya ce ka faɗi abin da aka so ai sai an ga hauka sai an ga sai an ga yaye yaye to bari ku ji abin da shehu ibrahim zai nema ya ce na samu lafiya na warke duk abin da haka so zubewa ma ƙasa ya ce ma shehu ibrahim baba eh baba duk abin da baba na so duniya ya faɗi shehu ibrahim ce abu biyu nake so ya ce na farko an saman kangi ka in sake shigowa Najeriya in ga almajirai na a matsayin ka na shugaban Najeriya ina da bukata a cire man wannan kangi in dawo in ci gaba da ziyarar masoya na yan Najeriya sai ce an yi ma wannan bukata ya ce ta biyu an raba ni da masoyi na sunusi sarki sarki sunusi yana wudil ina so ka ba da jirgi a kai man shi can kauna in ni koma gida ka ba da jirgi a kai man sunusi in ka mawanga bukatar biyu a ɗauke ƙangin shigowa Najeriya a kai ma amini na mu gaisa ya ce sai mi baba ya ce shikenan kuɗi ba ya ce mi za mu da kuɗi mu da awali ya Allah in kulti kun ya gumbila da sifi ya ce baba ko ba komi da kuɗi sai an ba da kuɗi ya ce ta rage gare ka aka ce ya samu manya-manyan akwatai sun fi guda goma sha biyu irin manya-manyan nan ya cika su da tsadaddin suturu da kuɗaɗe irin na ƙasashen waje aka sa cikin jirgin manya-manyan rindima rindima a kwati a ce wanga an cika da dala wanga an cika da saifa wanga an cika da naira wanga an cika shi da pound na ingila haka wa'anga shadda wanga lesi wanga boil haka ya wa shehu kyauta ta alfarma amma shehu bai ce a bashi ba shi abin da ɗaya ka so a yi mai izini ya rika zuwa najeriya ga almajirai ne na biyu in an so girmama shi a kai mai almajiri na sarki su su gaisa wannan yaye yayen shi shugaban kasa uransi allah ya saka mai da alkhairi shi ya ga dama yin mashehu amma shehu bai sami nan ba to kuma kaga a wannan hikimar ta shehu ya yi wata kimiyya ya haɗa uransi da ya saka rayu to daga nan shi ko isa karatu duk sanda a kare zai zo dole bai da shamaki a kawo kuɗi a ci gaba da karatu a kawo kuɗi a ci daga nan sai zama ta hanyar shugaban Najeriya yana da saduwa da zuciya gabanin Afirka dan dan kure gida ne daga nan sai zama yana da saduwa da ko'ina kai har da ya zama hadimul Qur'an har ya zama khalifa na Tijaniya na Najeriya kai har Allah ya bashi da mai albarka Abdul Samad mai kamfanin buwa dan Isa Karabiyo ne Isa Karabiyo almajirin Shehu Ibrahim ne to da haka yan faila ku bari na kanku ku manya ne yanzu ka kai dan faila in ka je kamfanin bowa ka ce kamfanin ku ne a baka tirila guda sai a ce ba a bayarwa kuma kayan ku ne to sai kai hakuri ka samu kuɗi ka rika sai kwala kwala ne dai bukata amma kayan ku ne to da haka Shubra radiyallahu anhu sadda aka raba shi da sarki Sunusi sai ya ji bai ji daɗi ba to sai yayi baka addu'a yace kadista wujaba shinnara fatan duk mutumin da yake rama faslal wasli yana son ya raba abun da a haɗe ni haɗe nake da masoya na 'yan Najeriya masoya na 'yan Najeriya haɗe suke da ni to fatan duk mutumin da yake rama faslal wasli yana son ya raba abun da yake haɗe aw hawalal batta ko yana son ya yanke ziyarar mu ya ce a sa man doka sai dai in rika tsayawa daga Ghana in ga almajirai na in koma Senegal to duk wanda ya so ya raba abun da a haɗe shi Ibrahim da almajirai ne haɗa suke ba su rabuwa hawalal batta yana son ya yanke ziyara ta ga ƙasar to duk wanda ya wannan kadis taujaba ya cancanci ashinara aibi mai girma wal'ara ya cancanci aibi wal makata kuma ya cancanci zargi daga Allah Allah ya yi Allah wadare da abin da ya yi to ko da an hana ni shigo a Najeriya ba matsala fa inni ni da an ka hana in shigo man ahawa ni ne hakika wanda nake so annabi Muhammadu nake so ko to yanzu a wannan zamani ni ne hakika magajin annabi Muhammadu Allahu ya hallafa shi fa ya aminta da shi fil mulki wal malakuti wa kaja da shi to ni ne hakika wanda nake so wa haƙƙi sifatihi na rantse da girman sifofin Allah yau annabi bai da halifa bai da magadi in ba ni ba bi ragami hasudin akan turmuza hancin mai hasada au munawin ko makiyin da yake battalana ya yanke zuwa ziyarar mu ga masoyanmu a Najeriya to ko bai so ni an magadin manzon Allah shewe an kai ka zama hakika wanda kake so yace kada hababtuhu ai na so annabi kwarai hatta araniya har na ga kai na kuntu huna zama shi dan hadisi kursi suna cewa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil alkhairi hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntuhu to hala Allah ma tana zamowa kuntuhu to hadaran manzon Allah ma in ka so ta sai ka samu kuntuhu cikin ta shehu tijan in ka so shi kwarai sai ka samu kuntuhu a cikin shi haka shi Ibrahim in ka so shi kai yarda da shi ka kaunace shi sai ka samu kuntuhu ita ake ce ma kuntiya kuntiya ka zama mutum to don haka kada hababtuhu na so shi hatta a raniyar kuntuhu har na zama shi sadda na zama masoyi na hakika shi wa rabbi ubangiji na lam ya khuluq makana bai yi zarful makani ba wala waqatan bai yi zarful waqati ba ba zarful zamani ba zarful makani a lokacin da na so annabi na zama shi ba zamani a lokacin ba lokaci masu na hausu da zarfin zamani da zarfin makani to shine yace kada habautuhu na so annabi hatta arani kuntu har na zama shi a warabbi ubangiji na lam ya halu makana a lokacin bai yi wuri ba wala wakata ba lokaci a lokacin ba zamani ba lokaci sai ka gane fajawartu tsaha ni na dade ina makwabtaka da manzon Allah Ahmada mai suna Ahmadu albadri wata nasiri mai taimako na shi'iri waƙata wajawara huta ya makwabtaka da annabi wajawara ni shi kuma annabi ya yi makwabtaka da ni baita a gidana a ɗakina kullum tare da annabi muke kwana wuri guda badali muhayyahu fuska annabi ta bayyana gare ni kuru-kuru habani wisalahu annabi ya ban saduwa da shi to me yasa annabi ya baka saduwa da shi kuma baka gaya muna sai ki abin da yasa ban faɗi wa manna la sirrar mustafa wanda ya samu sirrin annabi aka tsara sulta zai yawaita shiru shi yasa sai haga yayi zuku dum yana kallon mutane daɗi ya kume shi wa inniya ni in ba ku je ba ku sani ba mausulun ni abun sadarwa da annabi Muhammadu ne wa Ahmadu alimu manzon Allah ma ya san na sadu da shi ni na sadu da annabi Muhammadu ko wa Ahmadu alimun ilayya annabi yana sanar da ni ubailal kauni tun Allah bai shirya yin halitta ba tun Allah bai shirya yin Adamu da Hawwa'u ba tun sannan nake hada da Annabi Muhammad ni mausulun na sadu da Annabi wa Ahmadu aliman ilayya Annabi na sanar da ni a lokacin ubailal kauni tun ba ya halitta ba tun ba sama ba ƙasa ba duniya ba lahira ba aljanna ba wuta ba Adamu ba Hawwa tun sannan nake tare da Annabi malam kai hankali da kanka wal kaunu halitta ma shatta bata watsu ba lokacin komi babu daga ni sai annabi muhammadu mu dai ne sai ubangijin mu Allah mu dai ne ka tashan dadin mu salatu lillahi kuma salamu alaihi tabbata ga annabi wa alihi wa sahbihi da alayi da sahabbai alayi da sahabbai ammarul waqta sun raye lokacin su wal baita sun raye dakin Ka'aba da dawabin shi alhamdulillah wannan asbabun nuzul in ba irin